الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه هاي زمان cikin littafin raƙwal aswab karatu na talatin da bakwai muna cikin za mu shiga matsala ta goma sha shida shafi na ɗari da tamanin da biyar to a matsalar sha shida idda a mutumin ya yi da'awar annal hassan albasariya cewa sai da na hassan albasari sabba mu'awiyya ta rabi allahu anhu wai ya saki harshe ma'ana ya yi zagi ga sayyidina mu'awiyya abu sha'i sabbin wato mafi munin zagi wa ƙara mutumin ya ce salasun wai ce wai sai na hasan basari ya ce wai abubuwa guda uku fa'ala ha mu'awiyatu wanda sai na mu'awiya ya aiwatar da su laitahu lam yukhlaq ina ma ba halicci shi ba kaji makalaci wannan saba hadhihi riwaya wal ikhtilaf ila ibn kasir kuma sai ce wai ibn kasir ne ya rawaito wannan eh to shi wanda ya kasa gane ba da an yi ƙaryarsa sai ya fada sunan ladabi ko ba haka ba yau wata gari sai mutum to shi kenan wata gari wata gari ya duba a wani gurin to ma ka faɗa ka ce ibnu kasir ibnu kasir nan kuma gidan kowa akwai shi so da ka dan me zaka boka raina mutane hankali
duk wani wanda ka sani Hassan da Basar ba wanda ya zage mu a wuri to ai shi da kansa ne yake cewa abin da yace abu uku eh sharri ne wanda wanda ina ma Allah bai mu auya ba kan nan wannan ibnu kasir kansa ya kawo ciki kaga maganar ilhakin sai ya ƙaryata alwaladu min rashin da kare ilhakin sai wa annabi tawa ya amana na biyu istihlafin dan sa ya rushe shi na uku yace dan sa da aji ka duba cikin bidaya ne ya zata ba abinda nake faɗa kan sa sallallahu alaihi wasallam da san an ce salafu salafu raza suwa to aljawab da amsa raja'atul bidaya wan nihaya na duba bidaya wan nihaya ta ibn kasir juz'i na 11 shafin 128 فوجدت نفس ابن كثير sai samu nafsin da ibn kasir ya kawo ga yadda yake wa qadru ruwiya an rawaito ko ya san wannan shigar tamrir ce ko yau wajen malaman hadisi sun da an ce kila ko ruwiya an gane to an san magana ce mai rauni yawwa kuma wasu tarafu afa haƙiya nan da sanar za ga raunin nata a fili yawwa yace an rawaito daga hasan labasari annahu kana yanqimu ala muawiyata arba'ata ashiya an rawaito daga sayyidina alhassan basari ya kasance yana inkari ga sayyidina muawiya Allah ya kare dagare shi kan abubuwa guda hudu abu na farko wato qitalihi aliyan an gani wato yayi yaki ga sayyidina ali saboda yana inkari kan kan kan wannan na biyu kuma qatlu hudur ibn adiyin shine kashe hudur dan adiyin da yayi na uku kuma istilhaqu ziyad ibn abihi da istilhaqin ziyadu dan abihi ya yace to ɗan uwansa ne kai tsaye ba wata magana sannan abu na hudu shine mubaya'atu li yazida ibnihi wato mubaya'a da yawa dan uwansa a dan sa yazid to sai sai wannan shine abin da ke cikin ibn kasir bidaya wa nihaya amma ko a yanzu mun duba zamu ga abu nawa yace shi ibn kasir abu hudu dan tamore fa abu uku ina ba tan gane wal muta'ammil fi hadhihi riwaya wanda ya lura a cikin wannan riwaya yudriku zai gane anna hafizatul muntasib rabi'atu kwakwalwarsa gaba ɗaya wato dagulalliya ce an gane ko yawwa rabiya ce wa ma zalika amma duk da haka tarawu kullu yawmin za ga kowace rana yadda yi au yudda alahu yana da awa ko ane masa da awa annahu a'lamul awwalina wal akhirina shine masanin na farko da na ƙarshe Allah wato Allah ya ba wa mahaukata hankali amma mamaki shine muna maimaita wata magana kullum duk lokacin da shi wannan bawan Allah zai yi karatu ko zai yi wata lacca wanda zai zage zagen bayan Allah za ga tilin takardu ne a gabansa da littafai ta ai ba haka ya kamata kai ba kai da kace ka fi ibn hajar ka fi irin su ibn ma'in gaba kake da su ai da yadda suke buga kirji suke magana ta mi bafi babu sadari to a gurin sai ka bayyana mana kai ma kai ma babu sadari akwai ta amma mutumin da ana dauke ta shi kenan shiru shiru zaka ji amma kana da awar cewa kai ne gaba da kowa su kuma da yake yaran da yake gaban sa gidadawa ne sun kasa gane haka ya kamata irin wannan abin wani lokacin ba sai an fito an bayani ba sai a iya ganewa tunda faƙi da shi ila yi ko eh mutumin da ya ba shi da abu ya zai ba da shi wa qarastu wa limala me zai sa ba za a gaya masa haka ba wa kar sabbal hufaza kullahum min ghairi masnawiyya ya zagi dukkan hafizai ba tare da tatto ga ce wani ba fa subhana man huwa yaqul sarki ya tabbata ga ni wato a baiwa da hankula eh faka didda yayi da'awa annal mutasiba cewa shi dan tamori an faka didda al muntasiba shi mun dan tamori yayi da'awa annal jumlata ma takallama fiha al hasan hasan al basri talasu yace ai abinda Hassan al-Basri ya magana akai abubuwa guda uku ne wa amma ma huwa sabitin fil bidaya amma abin da ke cikin bidaya kamata ku irin yayin da gabata arwata shi abubuwa da guda uku summa qawl al-Hasan anqim ala Muawiya ai shi fadin Hassan al-Basri cewa anqim ala Muawiya ta laysa kama fassarahu al-muntasib baya daga cikin irin abin da shi dan tamuri ya fassara na cewa wai wai wato yana wato kaman ma ba me ina ma ba halice shi ba an gane ko kuma wai zagi mafi munin zagi wannan ba zagi bane ba an gane bal ma'anahu ma'anarsa shine ankara ala muawiya yayi inkari kan sayyidina muawiya qala jalaluddin suyudi rahimahullahu fil jalalin imam suyudi ya faɗa cikin jalalin fadan karkashin fadan Allah qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna an gane ko ite ite ma'ana hal tanqimuna shine hal tankiruna kuna yin musu kuna inkari shikenan ba wata magana amma ba sunansa zagi ba ina fatan gani Allah ya ce wa ma naqamu me ma'anar wa ma naqamu yace an karu an gane ko fa aina tasabbutul inkari ina zagi yake a cikin inkari to haka dan tamure da yake ta yada abubuwan sa haza wannan kenan ala farbi sihhatihi amma sa ma kissa ta inganta fa inna ibnu kasirin zamu ji ta mawdu'i kissa ce gaba ɗinta ƙarya ce baki daya fa inna ibnu kasir domin shi ibnu kasir lam yusnid al qissata bi kawo isnad al qissa ba wa qad asnadaha dabari fi tarihi amma shi dabari ya kawo isnadin ta a cikin tarihin sa na wato tarihin da yi babba a juz'i na biyar shafi na 279 bi kauli da wannan sai ga cewa qala abu mihnaf abu mihnafin ya ce an saqab bin zuhair daga saqab dan zuhair an al hasan daga hasan al basri qala sai yace arba'u khisalin tadoji guda hudu kunna fi muawiya da suka kasance a cikin sayyidina muawiya sai ka wancan bayani fa isnadu hadhihi alqissa munqati'un isnadun wannan kissa ne akwai in kiraya cikin sa wa fihi rawin shi'iyyin rafidiyyin khabith a cikin sa akwai wani rawi dan shi'a kuma ma ne zagin sahabbai mai mummu wato khabisi ne mummuna ne daga ciki wal muslimuna su musulmai لا يقبلون في دينهم إلا حديثا اجتمعت فيه شهود قبول الرواية باسم السيء والحسن باسا كربا cikin addinin su sai hadisin da ya zamanto sharadin karbar ruwaya ya cika a cikin sa da wannan rabarban nasa hadisi sahihi ne ko hadisi hasani qala al-bayquni fi manzumati bayquni malam bayquni ya bada cikin bayquniya yace awwalu hasayyi wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushuz aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mutamadun fi dhabtihi wa naqlihi sai wayannan sharra guda biyar sun cika sannan sannan za a iya kafa hujja da ma abin da ka faɗe shi an gane wa ilayka ba'dul ilal qadat li hadhihi qissa to ga wasu shashin illoli masu suka ga ita wannan kissa gaba ɗayan ta abu na farko anna tabariya shi imam tabari lam yazkur sanadahu huwa nafsuhu ila abi mihna shi kansa tabarin ana ji ko bai faɗi sanadin sai zuwa ga abu mihna ba sai ce qala abu mihna cewa ko kala abu minaf ai bai nuna cewa ya hada abu minaf yayi karatu a gurin sa har ya gaya masa wannan abun ba an gane bal asdara alqissata bi qawlihi qala abu minaf abin da ya faɗa kenan wa abu minaf shi ko abu minaf tufiya sanata 57 wa mi'a ya rasu shekara ta 157 an gane wa zalika qabla milad dabari bi 67 sana wannan tun kafin a yafi dabari da shekara 67 ana jigo fa yana dabariya domin shi dabari wulida sanata 40 wa 20 ne atain an haife shi shekara ta 224 kaga bakanun su shekara 67 haihuwar dabari da rasuwar shi Abu Minaf ayan gane ko kaga anan wajen an sami in kidai yawa to saboda haka fayan bagi laka ayyuhal muntasib ya kamata gare ka ya kai dan tamuri an tusila hadha linkida ka sadar da wannan inkidayin khususan li da'awa ka takhassusa fi hadha fanni musamman da kake da'awar kai kai takhassusi a cikin wannan fanni ko ba dan ba dan wata mace malami ne yake sai wato in yi magana kan isnadi ba dan wata mace da ya san to shikenan yau ma ni a sake sa masa dan ya dan sake tunawa da eh koya koya motsa ya kawo a a a shi wannan magana ta taba isnadin duk salafiya sun haɗu kan wannan magana ta ki tabuwa ba za ta tabu ba babu ɗan macen da ya isa ya kara da ni kan wannan zan fata masa da shi eh
saboda wannan isnadi a sadar da shi kuwa wa dunaka ayyuhal qarinu kharqul qatadi wa shaybul ghuraibi an gane ko yawa ba za ka iya ba domin abin da ke bayan ka shine kharqul qatad wato tsinko a kai tsidau wa shaybul ghurab da kuma wato hankaka ya furfura wato ganin furfura hankaka to yadda ba za- yadda ba a ganta ba to ba za a ga wannan abun ba abu na biyu shi abu mihnaf da tukunna shi sika ne amintacce ne shi ne lubu bin yahaya qala fi zahabi zahabi yana ba a cikin sa a cikin mizan islam yace shi ba wannan abu mihnaf din akhbariyun talifun eh dan taska ne kawai eh dan magori ne labarai kawai ke ibowa ba ruwan sana kuma talifun ban san sa ba abin izina bane wala yusaq la yusaq bi ba amincewa da shi tarakahu abu hatim abu hatim razi yace ai maturuci ne shi maturuci ana zaton makaryaci ne an gane ko wa gairuhu da wannan abu ta hatim dai hatim razi wa qala darqul darqul ne ke cewa da'ifun mai rauni ne wa qala ibnu ma'in ibnu ma'in ke cewa laysa bi siqa ba amintacce bane wa qala maratan wani lokacin yace laysa bi shay'in kai wannan ba komai bane ba wa qala ibn adiyyin ibn adiyin a cikin kamil nasa yace shi'iyun muhtariqun sahibu akhbarihi yace dan shi'a ne ne zurfafawa shi'a ma abocin labaran ɗan shi'a ne dan wannan labarin har ya zo ka ka kashi a cikin malaman musulunci ai ba da kai ba qultu qawluhu shi'iyun fadan sa shi'iyun muhtariqun yadullu ala annahu galin fi tashayyu'i wannan yana cewa ta wato mai zurfawa ne a cikin shi'ancin nasa wa kafa bi hada jirhan ya isa wato suka a cikin wannan fa kaifa yu'tamadu ala misli hadhihi riwaya fi jarhi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahu hudaka ya za a dogaro a bisa irin wannan ruwaya a cikin sukan sahabban manzon Allah ai ba da ruwa to wani ma tabhaku minhu sakara yana daga abinda wanda aka yi wa wayi ma sai dariya an gane ku kaga ita matar da kullun da haihuwa sai mutuwa ake yi da ta haihu a mutu da ta haihu a mutu kullun cikin matar rai take to akwai abin da ke bata dariya shine dan tamuri an fahimta ko a kware kuwa zai bata dariya kware da gaske annahu sami'a al-muntasib minni ma qala al-muhaddisun fi hadhihi riwaya fi hadha rawi a karatun mu da muka yi na a, inda ba kasa an gane ai mun kawo wannan bayani na lutu ne haya da maganar malaman hadisi akan sa to da yaji wannan magana da muka yi fa qala sai ce abu mihnafin ai shi abu mihnaf din nan awsaqu min al-imam al-bukhari sahibu sahih ya ma fi Bukhari inganci. Eh, an gane ko? Li'annahu sharakal Bukhari ya fil hadisi. Domin ya yi tarayya da Bukhari a cikin shi ma ya rawaito hadisi wa faqahu fi tarihi. Sannan kuma ya ya ya ya ya wato ya zarce Bukhari a cikin tarihi. To duk wannan ba abin mamaki bane dan ya faɗa ka. Ana ji ko? Kun fa abin mamaki? Shine jumlar gaba. Sai ce wa sawfa usbitu zalika da sannan zan tabbatar maka da haka zuwa yau ba tabbatar ba. an gane ko zuwa yau ba tabbatar ba kuma ba zai tabbatar domin ƙarya ce an gane yauwa ba zai tabbatar domin ƙarya ce dan wannan shirka ƙarya da sharara ta ai wannan sabon- ba ba sabon abu ne a gurin sa to daga dan ya ce Abu Mina ya fi Bukhari inganci an gane to wannan zai iya fada amma inda matsalar take shine saufa usbitu zalika da sanin zan tabbatar ma da haka zuwa yau ta ki tabbatuwa eh ba ai ba ba za ta ai abin da babu shi ina fatan gani mu abin da saba mu iya cika baki irin nasa bane ba da mu ce mu ma duk duniya mun bincika ko ba haka bane ba to ba mu iya wannan abin ba yawa amma dan muna biya masa ba zai iya kawo wannan abin ba dan babu shi wa ana hatta al'ana har yanzu an tazuru zalika al-jawab min al-muslim ina jiran wannan jawabi daga wannan dan tamore a hadahu Allah Allah ya shirye shi to bari ku zo na mu qawluhu sharaka al-bukhariya da yace wai yayi tarayya da bukhari a cikin rawaito hadisi huwa mahadu kadhib wannan tsantsan ƙarya ce fa laysa lahu shay'un min al-ahadith bai rawaito komai na hadisi ba abu mina bi dalili ma qalahu ibnu adiyyin saboda ne ibn adiyin ne ya faɗa ba mu muka ce mun bincika mun gano haka ba a ibn adiyin a cikin alkamil juz'i na bakwai shafi na 241 yake cewa fa inni in ji ibn adiyin an gane ko yace fa inni la a'lamu lahu min al-ahadith al-musnada yace sam sam ban san yana da wani hadisi daya da ya rawaito mai isnad zuwa ga manzon Allah ba saboda fa hadhihi shahadatu alimin min al-muhaddisin ala kadhibika wannan ya zama shaida ce daga daya daga malaman hadisi a fasacewa dan tamodi makarici ne an gane ko to wannan abu na biyu kenan jimun abu na uku laysa laysa hunaka dalilun qati'un babu wani dalili yanke yusbitu sama'a sa'ab bin zuhair min al-hasan al-basri an fahimta wato babu wani dalili da zai tabbatar da jin shi wannan as-saqab din dan zuhair daga hasan al-basri domin da akwai baka jin manyan malamai na ruwaya suna faɗa wani yayi ruwaya wajen wani yayi ruwaya wajen wani yayi ruwaya wajen wani amma ba samu wannan ruwayar da ya faɗa ba ko in ce ban samu bane iya gwagwadon bincike na la'anna na fi hada mai dani domin mu a wannan bigire na kafufi isran jufi za mu bibi irin yadda imam bukhari yake bibiya an gane ko fitta hakika cikin tabbatar da isnadi ya tabbata li'annahu min usul iman domin magana sabon manzon Allah yana daga cikin asalin imani domin Allah ya ce wajibi a yadda da min littafin Allah ko haka ba daga cikin sharuɗin imani ai akwai yadda da littafin Allah ko da yadda da manzannin Allah to yadda da manzannin Allah da littafin Allah ba ake magana anan domin sabon manzon Allah su suka kama littafin Allah an gane ko cewa a taura da zabura duk da ba dan daga bakin sahabbai ba da mun sani ba yazo yayi wanda baka labarin cewa an sa ai akwai a taura ta annabi Musa akwai linjata ba za ka san wannan ba sai sahabban ne maka ce a Qur'ani ai akwai Allah ya sako to waye karanta ma Qur'ani sahabban ne ina fatan gani saraka su ne ababan amincewa a game da alqur'ani ababan amincewa a game da hadisan manzon Allah saraka wannan shine sannan dalun abu na hudu wanda kusan shine na karshe a cikin wannan matsala nakaratul qissa ita wannan qissa akwai nakara a cikin ta wa mukhalafata la aqidar Hasan al-Basri da kuma yadda saba da aqidar Hasan al-Basri kansa shi saba cikin saba manzo Allah radiyallahu anhu Allah ya yarda shi da Hasan al-Basri ba sahibi bane ba tabi'i ne an gane ko yayi ruwaya wajen Sayyidina Hasan dan Aliyu shi kuma daga Sayyidina Ali dan Abi Talib domin akwai maganganu na malamai da yawa na cewa akwai ruwayar Hassan al-Basri daga Sayyidina Ali wasu daga cikin malaman sufaye suna cewa akwai wannan ruwaya amma amma a muhakkikan malamai suna faɗa cewa ruwayarsa daga Sayyidina Ali mursala ce mana mun kada ce an gani amma babu shakka yayi ruwaya daga Sayyidina Hassan dan Sayyidina Ali shi kuma yayi ruwaya daga Sayyidina Ali Allah ya Allah ya kare daga su baki da to fa kadar wa ibnu asakira ibnu asakira ya rawaito kuma ya rasu shekara ta 110 daidai ɗari da goma ya rasu ibn asakir ya rawaito fi tarihi dimashqa a cikin tarihin dimashqa juz'i na 59 shafi na 203 ayat shida bi isnadin sahihin da isnadin ingantacce an abil ashhabi daga abil ashhab qala yace qila lil hasan an faɗa ga hasan basri ya ce ya aba sa'id ya abu sa'id ya baban sa'id wato shine hasan basri kenan inna hauna qauman yashtumuna aw yal'anuna muawiyata wa ibn zubair aka ce ga wasu mutane nan irin kamar da a ce ga wasu shaidanu can ko da ke abin ya wuce haka yanzu a ce ga wasu mutane ya na suna zagiyan auyal anuna muawiyata wa ibn zubair suna la'anta sayyidina muawiya suna la'anta sayyidina abdullahi ibn zubair bari ku ji amsar hasan al-basri fa qala sai ce ala ulaika allazina yal'anuna la'natullahi ice la'ana Allah ta tabbata amsa wa'annan masu la'anta kaga yanzu wani dan tamoriya zai ba mu labarin ƙarya bayan ga masana sana ba ga yadda abubuwa suke na fatan gani to wa zakara al-qurdabi fi tafsiri qurdabi ya faɗa cikin tafsirin sa juz'i na 16 shafi na 322 naqalan an al-muhasibi ya ciro magana nan daga wajen wa al-muhasibi waye muhasibi ne eh malam nasir kabara amirul jaysh Allah ya masa rahama yana faɗa cikin yambu safa yana cewa yuqalu ana cewa huwa qutubu zamani shine qutubun zamanin sa shi muhasibi ma'ana sufi ne daga cikin sufaye yasa wanda zai baka labarin ga wani sahabi ba na gari ba to kai yake wallahi ba sufanci ke yi ba susanci ke yi bai da alaka eh wallahi bai da alaka da sufanci ko kada kala to ga abin da ke cewa shi wasu yace su illa hasan al-basri an tambaya hasan al-basri an kitali mu afsa yakin da aka yi tsakanin sayyidina aliyu da sayyidina muawiya fa kala sai qitalun shahidahu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jibna wannan shine lokacin da nake ta kokarin nan faɗa masa lokacin da nake ta zauna ko ya hana ma ai magana to amma gashi ana faɗa yanzu yawa yana cewa qitalun ice ice ice ice a yaƙi ne da shahidu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda sahabban manzon Allah suka halarce shi mu kuma wa gibna muka zamanto mun fago ba mu a ciki wa alimu suka san me ifaru har akai haka wanda hilna mu kuma mu san me faru ba wajtama'u suka haɗu baki ɗaya da sahabbai fatta bara sai muka bi su ina ba gane in sahabbai suka haɗa kan abu gaba ɗaya wajibi ka bi su baki ɗaya ba za ka baka fitar da wani abu na biyu ba shi yasa nan muke challenge ga babban malamin nan Ibn Taymiyyah al-Harrani an gane ko malami ne bi ma'anar kalma babu shakka ba wanda ke kunto akan akan ilimin sa amma wannan abun na da'awar saki uku a cikin kalma ɗaya ɗaya ne wannan kuskure ne ba daidai bane domin ya saba da mazhabus sahaba sahabban manzon Allah gaba ɗayan su ba rawaito ɗaya daga cikin su ya ce bai yadda ba to ya za a ce duk sahabbai sahabu sai kuma kawai bayan zamani karni wajen bakwai sai kuma wani zai ce saboda ya kai matuƙa ilimi sai ce shi kuma bai yadda ba wannan ba zai yi ba saboda ijma'in sa ijma'in malaman garin kuma wajibi ka bi shi bare kuma ijma'in sahabban manzon Allah in sahabbai suka haɗu akan abu to ba zancen wata magana kuma malamai duk sun faɗa cewa sahabban manzon Allah ba wanda ya saba gaba wannan hukunci da aka zauna da sayyidina Umar da sauran sahabbai suka tabbatar da shi cewa duk mutumin da ya saki mace sai ce na saki saki uku to ta saku baki dai ba wata magana yawwa saboda haka yanzu ba shi ba aurenta hatta ta kira zan gairo yawwa kuma daidai ne cewa yayin da ce na saki ki daya ki kara na saki ki biyu na saki ki uku ko ko a ta ce na saki ki uku baki daya to duk ta shiga yawwa wannan shine kaida abinda duk malaman mazhabobi suke kansa maliku shafi ahmad bin hanbal abu hanifa sannan sahabban manzon Allah duka sannan tabi'ai duka a tabi'ai mutum biyu ne a sabai na jama ba babu banci ko babu ɗaya da yace bai yarda ba a tabi'ai ne aka samu wasu mutane guda biyu Muhammad bin Ishaqa da Hajjaj dan Ardata kuma wayannan guda biyu da aka faɗa duk ba fagiyai bane ba saboda ka fuka sahaba duk suna kan waccan magana sabon manzon Allah yanzu a zo alkoyi da wayanda ba ba ba ba fagiyai ba akan akan fagiyan sabai ai fagiyan sabai da fagiyan tabi'ai kuma duk jilin an jilin har zuwa zamanin ibn taymiya an gane ko saboda anan wajen babu shakka a a a wato wannan yana daga cikin kusakuran shi ibn taymiya Allah ya rahama gare shi Allah ya gafarta masa wato ina faɗa wannan saboda da yawa cikin yan uwa kusan kamar an shiga wani abu wani lokacin sai ta ganin an faɗa irin wayannan mutanen kamar tsakanin annabi da kafiri kuma wannan kuskure ne malamai ne da musulunci kullum na maimaitawa a laccar da Maulana Mushau Ibrahim ya yi ya zo a wannan gari namu na Kano ya yi Shehu Malam Mudi Sarga Allah ya masa rahama yana masa fassara akan raddi ga mutumin da yake cewa zai hada mata hudu ya aura ai wato sama da hudu ya aura mata goma an fahimta Shehu Ibrahim ya masa raddi ya maka kaca kaca raddi wanda yake mai zafi ya dinga tasowa sai na Abubakar ya auri hudu Umar ya auri hudu Usman ya auri hudu Ashara mubashir bin Zina sun auri hudu sahabbai gaba ɗaya akwai mai sama da hudu tabi'ai akwai wanda ya aure sama da hudu fuka hau idan ka jero su sai to duk ba samu ba saboda haka wannan an zo da sunwa cikin addinin musulunci to bayan ya gama faɗa suke cewa abin da ya ɗauke shi shi mai wannan da'awa shine magana adadi ita magana adadi ta ɗauke shi da san yadda lissafi yake ba ko shi wannan wani bankaura wani ɗan bankaura a cikin garin nan shi ma ya fito da wannan da'awa kwanan na jita yana cewa wai ai a iya auren mata sama da guda hudu qur'ani bai dakatar ba sau da haka har ma da fasa wata fasara daban wai da aka ce masana biyu wasu lasa an hada kaga ya zama biyar kenan wa ruba an hada ya zama tara kenan to kaga annabi ma auren da yi mata tara mata tara a fa garin nan ake wannan abin sai ka ce garin maguzawa abin mamaki da abin takaici kuma abin mamaki wanzu yanzu mai wannan magana da da da da da a kusa ake sai a ce to Allah gaba malam mana tambaya mun ji Allah ya faɗa mana yadda ya bada labarin auren nan ka auri ko biyu ko uku ko hudu sai kuma ba mu labarin wasu mala'iku sai kike mana uli ajini hatin masana wasu na sawarwa su ma yanzu karuwa suka dinga yi daga biyun sai ya ƙara hudu haka yanzu ilin karuwa ya kamata a dinga abin da hankali zai dauka wannan shashanci ne eh to haka auren mata hudu shine abin da alqur'ani ya tabbatar da shi amma sama da haka Allah ya ba manzon Allah dama har sai da lokacin da annabi sallallahu alaihi Allah ya bashi ya dakatar da wannan damar to shikenan daga nan aka ce kuma an tsaye da wannan dama kuma magana ta wuce wannan shine abin da ke kaida na musulunci kuma abin takeici kullun nan mai ta wannan ni in na yau na na tashi da wata matsala amma a jita a baki na ni kadai ai akwai abin kunya a cikin ta dole sai ka samu talabi eh na riga ya dama na ji a bakin malami na wani ko ko a malami na wani ya aiwatar amma kawai mutum ai ba da kunya wallahi ka fito ka kawai gari jama'a ai duk kowa bai gane gaskiya ba ni na gano ai ka ba mu hukunci kai wannan ba gaskiya bane ba eh so daga bayan Maulana Shehu Ibrahim ya gama bayani ai wato ya yi bayani kan Ibn Taymiyyah da fadin ilimin sa sai ibada labarin rasuwarsa an kulle shi a guri kaza an kulle shi a guri kaza an kulle shi a guri kaza ita kuma wa mata rahimahullahu ta'ala ita ya rasu Allah ya kai gare shi to abin da ya kamata wajibi mu zama dama wannan shine at-ta'amul ma'al mukhalif aiki tare da wanda ka saba da shi an gane ko bai hana yanzu mun kai na bahani na bahani littafi ne musamman shawahidul haqq a cikin sa ya tattaki ibn taymiya tattaka mai zafi amma karshe da yazo a littafin sa jawahirul bihar za mu zo ma na kashi a cikin da wannan za mu karanta nan gaba da yazo a cikin littafin yace kai aiko na ga irin abin da ibn taymiya yayi a cikin littafin sa as-sarimul maslul ala katamur rasul yace kai yace ashe haka wannan bawan Allah ya ambaci manzon Allah yace to ya ɗebo zantukan ya zo a cikin jawahir bihar sai ta jama'a karfi mamaki wannan babban malami ne masanin Allah ne gashi ya ambaci manzon Allah ya kamba ma annabi yace kan ku mamakin abin da na faɗa a cikin shawahid da abin da kuma na faɗa a nan eh yace kan ku tunanin wannan saboda me saboda a can baya ya faɗi wasu abubuwa ne ɓatattu muka yi masa raddi kan wannan al'amarin nasa amma nan kuma da ya ambaci manzon Allah ya girmama shi dole a dingina girmamawa zuwa ga shi to wannan shine kaida Allah ya samu dace ya makar wani sai ce au shi ba ruwan sa nan kuma kan mu manta wato wato Shehu Usman na Bahani ai kowa ya san shi da zafin harka izala kowa ya san irin ra'iyarsa irin da zabi ra'iyatu kubra ko mala marayya to akwai ra'iyatu sugura ita wannan ra'iyatu sugura ita kuma raddi ce ga wahabiyawa kawai gaba ɗayanta an yi ta gaba ɗaya kaga ita wannan ai akwai maganar firinja mutanen turawan yamma da suka zo aka yada abubuwa da sauransu ake tura raddi a cikin ra'isa kubra amma ra'isa sugura ta ce bantu raddi ga wahabiyawa ne kawai to amma wannan bai hana idan insafi ya zo a faɗe shi ba an gane ko sai ka zama lafiya ba kai ta ƙara ƙare ko ka ce za ka yi wani abu ko za ka ƙirƙiro wani abu ko kai waye da sauransu ba to haka Allah ya sa kuma wannan yana da cikin kusakuransa wannan kuma ai kafal mar'u kafal mar'u mar'u nubulan an tu'addamu aibu ko ya yi mutum wato girma a ce a irga kusakuran sa Allah ya samu dace to saboda haka yace a wajtama'u su sahabbai suka haɗu fatta bana muka bi su wa ikhtalafu suka saba ko kafana sai muka ce hukunci an gane ko sun maƙala muhasibi sai muhasibi ya faɗa a sufi fananu naqulu kama qala al-hasan mu muna faɗa irin yadda Hassan al-Basri ya faɗa wa na alamu mun sani annal qauma cewa ina mutane kanu a alama bima da khalu fihi minna sune mafi sani da abin da suka shiga cikin sa minna ke da mu wa na alamu mun sani annahu mujtahadu wa arada Allah azza wa jalla sun ijtihadi sun nufa Allah madaukakin sarki iz kanu ghayru muttahamina fid din ba baban tuhuma bane a cikin addini wa nas'alullahi tawfiqa muna roƙon Allah gamdakatar wa bi hadha al-jawab to da wannan jawabi na Imam al-Muhasibi nakunu za mu zamanto kadiji tasasna hadhihi alqissa mun tumbuke ita wannan kissa min juzriya tun daga asalinta walhamdulillah ala zalika godiya ta tabbata ga Allah a bisa haka matsala ta 17 wannan matsala ta 17 za mu dan taba kadan a cikin ta amma gama ta wata kila sai mun dauki ɗan musa ta cika mana ne an gane saboda ita ce matsala kusan tun da muka fara ita ce matsala kusan mai dan fadi kuma za a gane fadinta saboda za a shiga cikin bayanai na harkokin ɗariƙar tijjaniya musamman waɗannan sharuɗa da ake cewa ba sa kan mizanin shari'i an gane ko to yau za a za mu ji yadda tsarin mizanin shari'i yake da kuma yadda waɗannan sharuɗa suke cewa mu ɗariƙar tijjaniya ba a haɗa ta da wata idan kana wata ɗariƙa to kai zaman ka a ciki yawwa ka dinga zuwa ne maka addu'a shikenan eh kwarai kuwa amma ka shigo cikin ta kace na hada da tawa ba a yi ina fatan gani kuma za mu ji ba da rika tijariya ta faru ba a cikin wannan lamarin yau akwai wasu ɗariƙun ma wasu ma sani ne ba su yi ba amma akwai a cikin ɗariƙatar su ina fatan gani za mu karanta za kuma a da al'amuran ciki insha Allah saboda haka ba zancen ba zancen ka hada shehi da wani wani shehi na ne wani ma shehi na ne an bayyanta yauwa amma fa wannan nasu shehi ka ɗauka kuma shehin wannan wannan mukaddami ne wannan a wannan duk ɗaya ne kaza ana samun wasu ƴan rikita rikita wai wani ma mukaddami ne ka je wani mukaddami sai dinga jin haushinka to shi ma kansa bai san mukaddamancin ba bai san me me ma'anarsa ba kwarai kuwa bai sani ba wallahi za ku sha mamaki yanzu mun karanta wasu al'amura a cikin nan eh so haka da wannan maganar ziyara ba a zuwa ziyara ba wai itiraki ba ba ilahi yake nufi ba za mu gane kuma abin a fili kuma duk wanda yake da hankali ya san ba ilahi yake nufi ba misali yanzu ni ba kadire ne baba a dana yana ba tijjani shikenan sai ka zuwa da dalce ne saboda kawai dariƙa ta raba mu ba inda aka daka wannan ka jawo wannan to bai ma san me yake yi ba ina fatan gani to a matsalar ta bakwai idda almun tasibu dan tabor yayi da awar anna abi rahimahullahu ta'ala cewa wai mahaifina Allah ya masa rahama rafaqani ilayhi wai ya wato ya ya sa mun tafi tare da shi li yuriyani ahammiyatahu dan ya nuna min matsayinsa wa kadari da alkadarinsa wani zalika wai zurna fi baitihi wai saboda haka muka je muka ziyarci shi a cikin gidansa ma abu wai tare da babana da babata wa tabarraka na ji muka nemi albarka kallon iska mutum da bai da mutunci ba
ka cikar rediyo ka cacce ta ni ai ba kai rigita ba mahaifin ka ya sa ka a mota ka ɗauko shi ya zo ya nuna maka kima ta ka daka ta yin iskan gari sa ka ka shiga rediyo kai mun wannan abin da
Ah, abubuwan abun mamaki kwarai da gaske To, ba matsala aljawab ga amsa ma aka zaba hazar rajul ban mamakin ƙaryar wannan mutum ana ji ko fa wallahi ma huwa illa kadhibun suraf wannan ƙarya ce a fili kuma wallazi waqa amma ga abin da ya ku huwa annani zahabtu ma abi wa ukhti ila makanin ma mun tafi da ni da mahaifina da ma da ƴan uwata an gane ko ya zuwa wani guri falan mara da ana yayin da muka dawo fargana min hawaii na gama bukatun mu qultu sai na faɗa ali ga shi mahaifin namu law azinta law wasalna ila daril muntasib li nu'azzihi sai da nace in kai izini za mu je gidan shi wannan dan tamori a yi masa ta'aziyya me ya faru faqad mata ahadu auladi ɗaya daga cikin ƴaƴansa ya rasu an gane faqala sai malam yace la ba su da zalika ba komai sai mu je fatta saltu bi al jawwal sai ne masa waya shi dan tamuri wa qultu lahu nace shi inna abi atali yu'azzika fi faqad waladika nace ga malam yazo zai maka ta'aziyya na rasuwar danka da aka yi eh a a lokacin ba dan tamuri sunan sa ba eh a lokacin ba dan tamuri sunan sa ba ai ai da ya fara da ya fara tamuranci shi ba a yi wannan abin da shi ai a lokacin yana mutumin kirki kai a lokacin ma yana musulmi sirfin musulmi ne shi eh amma yanzu kowa ya san akwai matsala dan mu mun sani ba wanda zai gaya wa annabi Muhammad bakan magana a kalle shi da sunan musulunci eh a kalle shi da sunan ya halatta a bar wuyansa yana yau wallahi azim eh saboda haka wannan zantukan da ya gaya wa manzon Allah mu a kansa muke talanta kuma ran da diye da muka zauna da shi a kansa zamu fara tattaunawa saboda ba zai yi ka gaya wa annabi bakan magana kullun nan mai tamar jama'a wasu ra'ayoyin abin nan mai sauki ne an fahimta ko idan ka ce zaidun jalisun me ma'anarsa ne zaidu yana zaune ko ba haka bane sai ka ce zaidun sai ka dauko asha ka ce abinda ake nufi da zaidun nan ashariya ce sai ka yi ta kai wa zaidu me yake nuna wannan kai ne ka zagi zaidu ai an gane ko shi kana tsira nan yace yake wannan zagin da ka kirkira ka kai shi saboda wancan hadisi irin hadisan da yake daukowa yace annabi an ce kaza an ce kaza da irin wannan lafazan da ba za su ba za su yi mimituwa ba ana ji ko wallahi dishi igaya annabi muhammadu saboda malaman duniya tun da aka yi duniya zuwa yau tun da aka manzon Allah ya bayyana zuwa yau ba wanda ya fassara abin da yake fassarawa shi sannan kuma zuwa ne da mutane hankali cewa wai aka yi zuwa karatu idan su gidadawa ne duk abin duk malaman sun su gidadawa ne ai ba zai yi ba saraka wannan lafasa da batsake da ya dinga faɗa ya ce wai an rawaito ya gaya manzon Allah wallahi shi ya kirkira ya gaya annabi Muhammad kuma ina maimaita muku jama'a yanzu ran da nan mun karanta a cikin wadda imam a cikin ashfa imam malik wani mutum yanzu aka ce masa ya gashi ya ce qur'ani maluki ne ishe mai faɗa wannan magana kafiri ne wa ya zo da magana ka ce gashi ya ce to aje a kama shi aje a kashe inji imam malik ice ice ice ice wallahi ni inna ma sami'tu min gairi malik me yake ta ce inna sami'nahu minka mu da kai muka ji to da yanzu wannan magana ka gaya wa manzon Allah wata magana ai daga bakinka aka ji ba da bakin wani ba haka rainin hankali wannan ba zai karbi ba musulunci yana nan sai wasa za a dinga yi da addini Allah ta mu dace sau da haka a wannan lokacin yana musulmi ina maimaitawa dan mu a aqidan mu duk mutumin da ya gaya manzon Allah magana wallahi tallahi ya bar addinin musulunci kuma hukuncin sa kisa ina maimaita wannan magana yawa to fa nazala min mashrabati to sai sako daga kan benansa huwa wa ba'd ikhwani da shi da sauran yan uwansa fa azahu abi sai malam ya masa ta'ziya walam ma yanzil min as-sayyara bai ma sako da kan mota ba a motar ya masa ta'ziya an gane ko wa azzathu ukhti ita yan uwata sai ta masa ta'ziya fi dakhil as-sayyara a cikin motar ita wannan yan uwata sako na ce daga ita sai ni a gidanmu amma kaji da yake ko da ke ringa da malam abdul fatah yake bala cewa sai ya gama molewa ya gama shaye-shayen abubuwansa yau ba haka ba in ba wanda ya sha wani abu yanzu kamar wannan ta haife ni saboda Allah an banna mahaukaci ai kaga dole sai dan wani abu ya sha to Allah ya saka malam abdul fatah da alheri kasan wato yana fito da abubuwa sosai to wa'azatu ukhti a to shikenan hadha allazi waqa wannan shine abin da ya kusa masa mara sannan bayan an zo an samu wannan babewar sai ta gaba yana cewa ba da zalika inna abawayya ata ya ilayhi wa tabarraka bihi wai da mahaifina da mahaifiyata sun zo zuwa gare shi sun nemi albarkarsa wal yaziyalal gabawa wannan wauta ta wauta ta girma wa wala biul qariya ina farkar da shi mai karatu annani ista'amaltu al-adaba ma hadha ar-rajul cewa nayi iya bakin kokarin na yin ladabi tare da shi wannan mutum hatta fi mawdi'in la yanbaghi li an ukrimahu har a gurin da ma bai kamata ma a bashi girma ba an bashi lakin hazi hiya tarbiyati wa hiya dabiyatu man rabbani rahimahullahu ta'ala wannan shine tarbiyar da mu aka yi mana kuma dabiyar wanda ya wato rene mu Allah ya marhama gare shi wai kaza ma ana cewa kullu ina'in dukkan ƙwarya yakan shau ma fi abin da ke cikin ta da shi ke digowa walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wasu daga alƙa'ida mai faɗa ya gasata mai cewa idza anta akaramta alkarima idan ka girmama mai girma malakta sai ka mallake shi wa in anta akramta la'ima tamarrada idan ku ka karrama wanda yake la'im eh fitinanne an gane ko mutumin banza kenan to tamarrada sai ƙara girman kai eh har ya fara da awacewa ai kai dalibi ne annan ba ta gane to wal qa'il da mai cewa la tadma'u an tuhinuna wa nukrimakum wa anna kuffal aza'ankum wa tuzuna kar ku yi a wato zaton za ku dinga tuhinuna ku dinga wulakanta mu wa nukuri maku mu kuma mu dinga girma ku an gane ko wannan shi akan so akan so sun yi raddi ga wasu daga cikin masu suka ga dariƙar tijaniya yayi su da tashi mai suna aljawabul musjid to a cikin ke kawo shahidi da wannan waka cewa la tadmu an tuhinuna wa nukuri maku kar ku yi kwadayin za ku dinga wulakanta mu mu kuma da girma ku wa anna kufal azankum kar ku yi zakan za mu dinga kame cutarwa gare ku wa tuzuna kuma ku dinga cutar da mu ba zai yi ba wa amma qauluhu amma fadan sa yake cewa inna abi tabarraka bihi wai malam yayi ne ma albarkar sa fal ya'lam ya sani anna abi rahimahullahu ganiyun an tabarruki bihi cewa shi malam ai ya wadata gabarin neman albarkar sa an gane ko waje abi ko neman albarkar babansa wa bi ashirati ko neman albarkar danginsa kullu habaki da walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wato malam Mustafa Mawla ne mun masa gaisuwa mahaifin ta rasu a cikin wannan sati eh a gani kenan na gidan malam Nasir Kabara wanda mata malam Nasir Kabara kenan Allah ya mata rasuwa a wannan satin muna addu'a Allah ya rahama gare ta Allah ya kirama gare ta lokacin manzo Allah lokacin da yake wancan yayi magana akan sayyidina Anas yayi wulakancin nan ya faɗa abubuwa shi alƙali yayi magana yake cewa kamata ya a kai shi kotu a kama shi a yi masa abu kaza kuma a yi masa hukunci kuma kowaye babansa in ji fa alƙali sai aka ce ko dai babansa sai ce a waye santa kowaye babansa dai ita waye santa ai ta santa za a yi wannan magana yawwa ta haka shi da yanzu misali ku auna da kyau jama'a in ba dan ya jingini zuwa ga wani malami mashahuri a Kano ba kai shi za a yi wannan musiba a cikin garkar wannan shine yayi abin da ya faru saboda kawai ya jingina zuwa wani malami mashahuri shi sa kawai wannan musibar ta zama ta shiga cikin al'umma haka amma dai ba komai Allah zai mana magani izinin Allah to alami alam bai san anna masharaba na tijaniyun cewa masharabin mu dariƙa tijaniya bane ba alami alam anna ala dariƙa tijaniya la yatabarrakuna bi ghairi tijaniyya ba san cewa dariƙa dan dariƙa tijaniya ba sa neman albarkar wani ba tijani ba mahama balaga min al martaba ko ya ikai da cikin daraja illa me kun sahabiyan in ba sahabban manzon Allah bane ba ma ikramihim al-kamil li kulli wali min awliya illahi tare da suna karrama din mai girma daga cikin waliyan Allah an gane ko wa hadha huwa ma alayhi mu'zamu sufiya qabla shay'i amr tijani radiyallahu anhu wannan shine abin da mafi yawan sufa suke kansa tun kafin bayyana shay'u amr tijani Allah ya kare da gare shi wa rahimallahu al-qa'il Allah ya ji kan mai fada a cikin tijana yana cewa rabbi inni saddaqtu kullu waliyyin ra'iyan qadrahu bi ayni ihtirami غير أن ابن سالم هو سهمي وملاذي وملجئي وإمامي يتي رأيت يا أبنجي إني صدقت كل ولي نينا غسة دكا ولي الله بانا, بانا إنكاري eh ba da inkari duk wani wali ko me yazo da shi in dai bai saba da addinin Allah ba wannan na tare da shi wannan ma ya za a yi wali ma ya zo da abin da ya saba da addinin Allah in dai waliyin ne wali ba zai zo da abin da ya saba da addinin Allah ba an kai ya zo da abin da ya saba da addinin Allah to ba wali bane ba an gani ra'iyan qadarahu bi ayni ihtirami ina ne wato la'akari da alkadarinsa da ido na girmamawa sai ce gaira sai dai annabi da salimin huwa sahami shi ibn salim wato shehu abin tijani Allah ya kare da gare shi huwa sahami shine rabona wa malazi shine matsalata wa malda'i mafakata wa imami jagora ne tambihun fadakarwa kasiran ma yushanni wal muntasibu ala ala shurut tijaniya da yawa shi wannan dan tamore yake tashni'i yake wulakantarwa a absa sharɗan tijaniya khususan ash-sharɗain minhum minha musamman sharɗa guda biyu daga ciki wa huma sune adamul jam'i ma dariqatin ukhra kar a tara dariqat tijaniya tare da dariqa daban na biyu kuma adamu ziyarati tabarruki li ghairi ahli tijaniya rashin yin ziyara ta neman albarka ga wanda ba tijani ba wa kullu man amana nazara duk wanda ya yi tsokaci ya matsa duba fi kutubul kauni a cikin littafin wato sufaye yudriku zai gane anna hazain sharɗaini cewa wayannan sharuɗa guda biyu ya ulu madluluhuma ila sharɗin wahidin wato madlulun sai na dawo zuwa sharɗi sharɗi guda ɗaya ne wanne ne shi wa huwa wa huwa adamu liktifa'i bi shay'in aw mashidin wahidin shine rashin isuwa da shehi guda ɗaya ko mai shiryewa guda ɗaya ina fatan gani yawwa wa hadha al-mu'abbar bi shirk inda sufiya wannan shi kiran sa shirka a wajen sufai zaka san sai kai kai shirka kaga dauka irin shirka ta ta a ka hada wani da wani yawwa za mu bayani kuma nan ga wasu sai dan kawai to ka gani fa ga abin da suke ba haka bane wa amma al-muntasibu amma shi dan tamori an gane ko al-muntasibu to ga sunan nasa na jiga wa amma al-muntasibu ila tasawwuf amma wanda ya jingina kansa zuwa sufanci wa huwa bari'un min wanda ba shi ba sufancin fatarahu tarata ba gan shi wani lokaci yunkiru shar'ain yana inkarin wayannan sharuɗa guda biyu kalmar dalli kamar wanda ya wuce wa tarata wani lokacin ya kuli saka yana cewa inna shar'aini ai su sharuɗan nan guda biyu mimma dussa al shahi tijani dasi aka shahu tijani wa tarata wani lokacin saka da ce ya kazibu ala shahi tijaniya bi zikri ma lam yaktubu fi kutubihim sai ya kirkiro wani abu sai ce ai gashi ɗan tijjaniya ne suka faɗa wanda babu shi a cikin littafinsu me yasa zai haka liyuma wiha alal awali dan ya kawo dan rai amsa amma wa mutane wa taratan yaqulu wani lokacin saka yana cewa innahu yumahisu kutuba tijaniya an al-kabr al-mansubi ila shaykh tijani saka yana cewa wai ai shi yana nan yana gyara littafin tijaniya kaji kai eh irin su ibnu ma'in ya bayyana zamani ah to ba irin su ba Allah ya tsoye ويتستروا ولو تسكت لنا سترتوا بقول هنا سوى بقول الشيخ ده فلان شوي براء شوف تجاني إذا سمعتم عني شيئا قولك شيء بعد كيسا وقو ميكا سوى إذا قيل عني إذا قيل عني شيئا لا رب يا كريم إذا سمعتم عني شيئا هنغانيكو إيه إذا قيل لي سيدي لما شيئا أبي سانا ابن فائل كينا فزنوا بميزان الشرع كعونا شيئا ما أولين شرع تو وقبل أن نخوض في الإجابة kafin mu kutsa cikin bada amsa an hadu yi tasa'ulat amsa wayannan tambayoyi ana ji ko yajidiru bina an nu'arrifa almuntasiba wa ghayrahu anan wajen ya kamata mu tunasantar da shi dan tamuri da wani sama ma'ana ziyara fi shari'a wa ziyara al-ma'rufa inda sufiya me ake yi da ziyara a cikin shari'a ta addinin Allah to a to ga ga abin da muke magana yanzu qala dasfawi imam ɗasfawi ya faɗa a shafi'i a tijani kaga tijana ma ba iya malika bane ba ga wani ba shafi'i ko ba gani ba eh mana ba tijani ai muna nan ga hanbalawa hanafawa duka hadda hanbalawa ba tijana ba kai ko yanzu mutanen da shehu wato mutanen karachi din nan ai galibin su ko da ko da yake galibin su wannan hanafawa ne eh hanafiya ne ko to wa qala tasfawi tasfawi ash-shafi'i at-tijani ba da cikin zaman mai suna al-fatwa ar-rabbani فيما يحتاج إليه المريد التجاني الشافعي لا عشرون دقوق يرى سوى الزيارة في اللغة أبن دعيك إن الزيارة اللغة القصد إلى المزور في محله نفي إزوى وند ذا أجي الزيارة أبو جيرانسا سوانا شيء كرم الزيارة اللغة واصطلاح أما إصلاح ما لمي qasdul mazuri ikraman lahu wa ta'nisa shine nufin wanda za a ziyarta saboda girmawa gare shi da kuma wato Allah shi gare shi wa minha daga cikin wannan ziyara din dai akwai ziyaratul ikhwani ba'dhum ba'dan yan uwa su da yan uwansu an gane ko irin yadda zamu ga irin tamu ta gagar sai lokacin sallah yayi ko za ga a ce a ji gidan wani a ji gidan wani ana son ba sai lokacin sallah ba juma'a juma'a wata wata a dinga zuwa wa ziyaratul qubur da kuma ziyarar kabarurruka wa hiya bi hadha to da Allah mu ji wannan zancen da kyau da Allah wannan zancen kamata ya ce an yi shi da manyan baki dafawi ne bai wannan magana sai ce wa hiya bi hadha al ma'ana ghayru mamnu'atun fi dariqatina ziyarar yan uwa ziyarar kabarurruka ana ji ko wannan ba a hana ta ba a cikin dariqan mu bal muraggabun fiha abun kwadaitarwa ne cikin ta wa innamal mamnu'u fihi abinda aka hana a cikin dariqa hiya ziyaratul awliya'i allazina yu'taqadu fihim wa yuta'allaqu bihim shine ziyarar waliyai wanda ake kuduri akan su kuma ake wato ta'alluki da su ka tabo zan wali ka rate da shi kana neman albarka sa to wannan shi aka hana amma ka je ka ziyarce shi ka gaishe shi a duk wannan ba laifi bane ba amma ka tafi neman albarka shi aka hana wa tarifuha shi kuma tarifin ita wannan ta dariƙa qasdul wali shine mutum ya nufanciwo zuwa wajen wani wali lilintifa'i bi dan amfanuwa da shi wal istimdadi da kuma neman madadi a wajen wannan wali an gane wa kama anna ziyarata bi hadha al ma'na mamnutun fi dariqatina yadda kaga irin wannan ziyara an hana ta cikin dariqan mu kazalika hiya mamnu'atun inda jullus sufiyya dasfawi yace haka aka hana wannan ziyara a wajen mafi yawa da sufai radiyallahu anhu Allah ya rasul anna min akbari qawadir murid ana dariki domin yana da cikin mafi girman abin da yake sawa a yanke wato muridi gabar dariƙa to wannan huna tanan ne ana jigo to dariku zaka gane anna ba'dan nasi cewa shakin mutane yatajahaluna hadhihi al-mas'ala an gane ko suna kallafa wa kansu rashin sanin wannan matsala hunaka farkon baina a tsakanin a ce ya jahaluna da ya ta jahaluna in ka ce ya jahaluna ba su sani ba sun zama jahilai ke ne ya ta jahaluna ma'anarsa sun sani amma sun take sanin a yan gane ko yawwa to wasu mutane da yawa suna kuma wannan mutanen da nake faɗa ba wai sai a wajen dariga ba har a cikin dariga akwai su yawwa kuma ba sai a cikin sufaye ba har wasu sufaye akwai su to min ala dariqi wa min gairin kaji ba daga yan dariqa da wasu su wa minhum shaykh usman kabara daga sun akwai shaykh usman kabara an gane ko eh wanda babban malami ne a cikin tsangayar bangaren larabci a jami'ar bayero ban sani ko sun bashi professor babban malami ne kwarai da gaske yana da dama tubuli shi ma dakta ne Allah ya kara masa lafiya to anan a kasu ji an yi masa naƙadi mu naƙadin mu ma'aikata naƙadi ne na girmawa ko shi dan tamori da tashi me yake masa ra'isul munafiqina ra'sul munafiqina ra'sul munafiqina zuban tashi shi eh ai ka san kana saba da shi to akwai sunanka shi inda san iblis wa yana shayadin la yuhulu ila awliya wa yujadilukum to yana nan shi da rusuna masa wahayi kana saba da shi to sa sa masa sunna ah ba ka kai da alƙajiri ba ya masa alfajiri ba ka kai da mai anwaru ba isa masa mai annaru a ai kowa da ka sani hatta kafi ni fa sai da kira shi da daka ya nusu kwarai kuwa ai kowa ina ga ma iblis ne da shi nan yana ga maza eh kirkiran makaza fa makaza eh Allah ya samu dace to a fakan nakala to shi Shehu Usman Kabara ya kira to fi kitabi al-kitab mai suna Ashiru Sufi fi Najeriya Ashiru Sufi fi Najeriya littafi ne babba ya kai kimanin a wato a wasu a shafi na ɗari biyu da shida ya rawaito an wazir usman al-mulaqab bi gida da bin lima ya rawaito a cikin wannan littafin nasa min kitabi daga littafin sa kashful hijab annahu qala cewa shi yace inna intiqala shaykh muhammad billo min al-qadiriyya ila tijaniyya ghairu sahih ita ai da ake cewa wai wato shaykh muhammad bello ya fita daga qadiriyya shiga tijaniyya ita zance ne wanda bai inganta ba sai ce wa in asha'ahu haula idugam ko da wa'annan wawayen sun sun yada wannan magana wal humju da wawaye dai attajinu da kullu nadigin masu bi ga dukkan mai magana a'a ba komai ai za mu bashi amsa dai shi wa min akbar dalaili da wannan magana shi wannan malamin ne ana jigo yace daga cikin mafi girman dalilai ala adam sihatu ma zakaruhu afsa wai wai anan wajen ku gane wa jama'a ba ya ce Imam Bello yana inkarin bi daga tijaniya a kadiriya shi tijaniya ba to shi me dalilin sa sai ce gashi barku ji annahu radiyallahu anhu cewa shi Muhammad Bello Allah ya dirshi lam yu'addil ziyarata walidihi ash-shaykh rahmatullahi alayhi ila mata wai ai bai daina zuwa ziyarar babansa ba Shehu Usman dan Allah ka zauna hauka yanzu ko tsaya da makarantar yayi wannan magana jama'a wai bai bar zuwa ziyarar wai babansa ba ila an masa radiyallahu anhu har sai Shehu Usman ya rasu Allah ya jinka gare shi sai ce wa qad jawara fi rawat walidi ya kuma zo yayi mujawara a rawar babansa a shaykh shi Shehu din muddin salatu layal wato mudda kwana uku fi a akhir shawwal a ƙarshen shawwal wa ma ashbara zalika illa 19 ashhurin bai rayu ba sai wata wata tara kawai wa malumun sai ce ai kuma sanannen abu ne anna qa'ifatu tijaniya cewa wai su yan tijaniya la yujawizu da ziyarat al-awliya'i ba su halaka ziyarar waliyai ba liman sarika tarikatan ga wanda ya mutu farkin su wa yarawna zalika min akad shuru'ihim suna ganin wannan yana daga cikin mafi girman shuruɗan su كما هو مقرر كما يدك أتبتي في كتاب جوائز المعاني على كتاب جوائز المعاني وكتاب الروض الفاني ده الروض الفاني في مناكب التجاني أتكلم منقبة شيو التجاني to kowane mai masa baka sai aka sani daga abin da ya gabata ana jigo min ta'rifin dasfawi daga ta'rifin malam dasfawi da yi anna fama shehi kabara wato fahimta shehu usman kabara huwa wa man naqala kalamuhu da shi da wanda ya ciro zancen nasa fahamun khadi'un kus fahimta ce kuskurarriya hadana Allah wa iyyahuma ila sawa'is sabil Allah ya shirye da mu da su zuwa tafarki wanda yake madaidaci fa kaifa yajuzu li ayyi dariqatin yaya zai yi ga ya halatta ga kowace irin dariƙa an tufar rika bainal walidi wa waladihi ta raba tsakanin ɗa da mahaifi an gane ko wal mar'i wa zawira himihi ko ta raba tsakanin ɗa da ɗan wato zumuncin sa wa qarqara ta bayan ko Allah ya ce fa hal asaitum in ta wallace yanzu kun ku sai in kuka bada baya an tufsu fil rabbi ku yi barna a ban kasa wa tuqaddu arhamakum ku yayyanki zumuntaku Allah ya ce wayanda suke wannan aikin me hukuncin su sai ce ulaiikal ladzina la'anahumullahu wayannan mutane masu yanke zumunta masu barna a ƙasa to sune wanda Allah ya lalace su fa san mun ya kurmutar da su wa a'ma absarahum ya kuma rufe maganan su to anan ina ga za mu tsaya insha Allah amma amsa bata kare ba za mu tashi insha Allah sati mai zuwa kan shin daga sin Shehu Muhammad Bello ya fita daga Qadiriyya ya shiga Tijjaniya ko ba ya haka ba karatun mu na sati sati mai zuwa shi da tabbatar wanda haka wannan fadin shin fara je kafin mu shiga ara jigo kafin mu shiga bayani akan sharuɗan dariƙan nan guda biyu da kuma dalilan su ina fatan gane yawwa Allah ya yarda kafin a wancan lokacin mai zuwa zamu abin nan eh akwai dan uwa da yazo daga Jalingu ko malam Sabi Sani wanda shi ma muna tare da shi a nan Allah ya saka mata alkhairi suna faɗa cewa suna jin karatuka da yawa kuma gashi yau har ya kawo ziyara da kansa to Allah ya samu dace Allah ya samu samu tsira alhamdu shugaba sallallahu alaihi wasallam eh assalamu alaikum shine wannan malam eh
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan halara ne girma mun ziyarci ta da yawon dukkanin yan uwa da muke harkar zawiya a can garin jalan guja taraba madadinsu da dukkanin shugabanni da suke mai jagoranci a can muna miƙo ziyara ga babban shehinmu shek malam abubakar sani maɗatai allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara mana shi dukkanin shari muna jin daɗi matuƙa da gaske yadda ake gudanar da karatuttuka duk sati baya wuce ne kuma muna ban harka harka alhamdulillah ni da yake mazaunin can ne amma ni ma dan nan ne to shekara ta goma sha hudu na zaune a can ina harka kasuwanci to bisa tarbiyya da aka dora mu duk inda muka je to ba wai kawai neman kuɗi za mu sa a gaba ba dole za mu sa harka ta ilimi da kuma harkar mu ta ɗariƙa musamman fa da shehu ba rigar Allah ta'ala anhu kuma duka ana tafi da shi yadda ya kamata muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan guri Allah kuma ya sanya albarka ya ƙara mana lafiya masu taimaka mana su ma Allah ya kare mana su Allah ya ƙara musu lafiya ya ƙara zaɗa su ana sadi sani limanci daga Jalingo jihar Taraba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.